نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى مثل والسلام عليكم ورحمة الله ina farin cikin haduwa da 'yan uwa a daidai wannan lokaci mai tarin albarka wanda za mu fara gudanar da wannan taro na karawa juna ilimi a hakikanin gaskiya farin ciki na ba kankani ba ne haduwarmu da waɗannan fuskoki masu albarka abin da nake so in faɗakar ababai ne kamar guda biyu zuwa uku abu na farko mu ɗauka cewa ba mun zo nan gurin bane dan ne in karantar da ku mun zo ne dan mu yi mudarasa abinda ake nufi mudarasa wato karawa junan mu ilimi Malam Ibrahim na jan baki duk kuna kallo ni kuma ina sharhin abinda ubangiji ta'ala ya sa zan iya
ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فقد صح عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه فسر الملامسه بالجماع
fadin Allah ta'ala idan kun kasance marasa lafiya shine marda au ala safarin au jaa ahadun minkum min al-gha'ib wato ko kuma kuna tafiya ko kuma ɗaya daga cikin ku bayan gida ya same shi au la masamun nisa ko kuma kun shafi mata la masamun nisa ya tabbatar ga Abdullahi dan Abbas ya fassara al-mulamasa da cewa shine al-jima' a wala masu nisa ba wai kawai ta umarta ba da hannu a ko kuma kuka yi jima'i da mata fa lam tajidu ma'an ko ku samu ruwa ba fa tayammu musa idan to a lokacin sallah kuma yayi to sai ku tayammu dan ku yi sallah da ita kaga mulamasa nan tafsirin ta cewa aljima ake nufi tafsirin ne na Abdullah dan Abbas yace da almulamasa da almasu da alghashiyan da almuqaraba dukkanin su abinda ake nufi da su jima'i illa anna Allah ta'ala yukanni ubangiji ta ala yakan yi sayan magana ne awla mastumun nisa bi mana jama'atumun nisa la zunaha alaikum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida almasu ana cewa ma'anarsa aljima an fahimta ko haka almubashara ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يعني لا تجامعوهن المراد بالمباشره الجماع هكا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به تغشاها بمعنى جامعه Abdullah da Abbas ya fassara su da haka. Na'am.
Rabi'an. Kalamu tabi'in.
Idan idan idan mutum yana son ya samu littattafai da za su taimake shi akan wannan fassara alqur'ani da alqur'ani ko da maganar sahabi ko tabi'i a gaskiya a littattafai na kusa kusa kuma waɗanda suka fi shahara aka san su a wurin malamai da ɗaliban ilimi ba kamar tafsirin Ibn Kathir. Ba kamar tafsirin Ibn Kathir. wajen fassara alkur'ani da alkur'ani da kokarin kawo hadisi aya dai sai ya tara hadisi sama da goma sha biyar wajen fassara ta ga maganganun sahabbai ga na tabi'ai yawanci abin da ke ba mutane wahala a ciki shine karanta sanadi saboda yawanci mun fi so kawai mu je mu ji zubudar me aka ce dan zai ce qala al-imam ahmad ko qala al-imam qala al-imam ibn abi hatim qala abdu ibn umayr qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan yanzu mutane suke jin zuwa ba mun da wannan fulan fulan din duk kyale su kawai menene aka ce a karshen shi da abin da suka faɗi to shi kuma abin da yake so hatta yubarri asahatu idan hadisin ka ce masa da ifi ne ce ba ana kawo maka dama kai ne zaka duba mazajen ka ga ya inganta da kai aiki da shi ko bai inganta ba dan ka aje amma haka kawai idan na je hukun karshe nace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ba magana ba ce ba wannan sai an faɗi mashigar kowane hadisi a san mashigarsa da mafitarsa shi ne wane ya faɗa mai shi kuma wane ya faɗa masa to sai a duso nan su wane su wane a ga a iya karɓan hadisin su ko ba a iya karɓa shi aikin sa kenan ya faɗa maka wani lokacin yakan yi hukunci akan riwaya yace lakin al hadisa sahihun bi majmu'i turqihi yakan yi wannan ko ya ce sahihun kawai ko ya ce hasanun kawai ko wani lokacin ya zaifanta wani lokacin kuma sai shirin kyale ka kai ka bincika ka gano me ake ciki amma dai gaskiya tafsirin qur'ani azim ibn kasir imma ne sosai da sosai malamai sun yi ta wasiya da shi musamman malamai da suka zo bayan sa suka kwatanta abin da ya rubuta da abin da wasu suka rubuta tafsirin bagawi yana da kyau shi ma kwarai ibn tabiya shi yayi ba malamai sun ce ibn tabiya ya tsarkake bagawi da ambato don lokacin ibn kasir bai yi tafsirinsa ba dan shi ibn kasir da karamin dalibi ne a makarantar ibn taymiya kaga bai ma san ya rubuta tafsirin sa batun da sai bayan ibnu taymiya din ya shude sannan ya rubuta da haka kaga ba zai bayane shi idan kaga yana maganan bagawi a cikin muqaddima fi usul tafsir sai ka ce ah to kila bagawi ya fi ibnu kasir kenan wanda hakikanin gaskiya ibnu kasir ya fi bagawi to amma ibnu taymiya ya faɗa abin da ya sani a rubuce a zamanin sa a lokacin an fahimta ko to banda tafsiri ibnu kasir kuma ga shi irin na ibnu abi hatim ko da kishi bai fito ba a matsayin gaba ɗaya tafsiri a jami'at ummul qura da an yi masa hidima an tafi fito da wadansu ajza din sa amma bai ba gaba ɗaya bake wala sara'irin sa abdu bin humayt sai kuma wadansu tafsiran da wadansu malamai suke yanzu kamar a fara sa'il jami'iyya wato academic thesis da ake a islamic university na gaba so yawa wadansu sun fito irin su na professor hikimar bashir yana da wani littafi a tafsirus sahih juz'i hudu ya tattara kowace ya bi ayoyi ne kowace mai aka ce game da ita dangane da hadisi ko magana sahabi ko tabi'i ya yi kokari juz'i guda hudu kaga wannan duk zai taimaka mutum a wannan a matsayin marji'i na tafsiri na'am
رابعا كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم daga nan sai maganan tabi'ai tabi'ai sune waɗanda su ma sun kula da musamman wanda suka kula da koyon tafsiri daga wajen sahabbai domin tabi'ai sune mafifitan mutane in ka ture sahabbai in ka ketare sahabbai wa aslamu min al-ahwa kuma sun fi sauran wanda suka zo bayan su kubuta daga son zuciya mimman ba adahun sama da wanda ya zo bayan su walam takun al-lughatu al-arabiyyatu taghayyarat kaseeran kuma canjin da larabci ya samu baya da yawa a lokacin tabi'i fi asrihim a zamanin su fa kanu aqraba ila sawa dan haka sai suka fi kusa da gaskiya fi fahimil qur'an wajen fahimtar qur'ani mimman ba adahun sama da wanda suka zo bayan su na'am
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
ابن تيمية إذا أجمعوا سوتا بأي إذا سمي إجمائي على الشيء وجن فسر وتآية القرآن كوكا ونهو كنشي fala yurtawu fi kauni hujja ko shakka babu wannan abin ya zama gaskiya dan ba za su yi ijma'i akan bata ba fa in ikhtalafu amma in sun yi sabani mujahid yace kaza ikrima yace kaza fala yakunu qawli ba'dihim fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'd maganar ɗaya daga cikin su ba ta zama hujja akan ɗayan sai zanto kowa yana cin gashin kansa ke wani baya matsanta kansa cewa maganarsa ce gaskiya wala alamun ba dahum sannan maganar ɗaya daga cikin su ba ta tama hujja kan wanda zai zo bayan sai yanzu idan aka yi sabani wajen tafsiri mujahid ya ce kaza misali ikrima ya ce kaza hujjar mujahid ba ta zama akan ikrima ta ikrima ba ta zama akan wannan sannan kuma maganar kowa ba ta zama hujja mu akan mu ba da muka zo bayan su sai dai lalle ne gaskiya tana nan tana kai kawa a tsakankanin maganganun su yanzu aikin mu shine mu ga waye yake da gaskiyar amma mu ba za mu farar da wani sabon zance ba doriya akan nasu aikin mu shine sai mu duba mu ga wane ne wanda yafi gaskiya to ta yadda zamu mu gane wanda yafi gaskiya shine wa yurja fi zalika ila lugatil qur'an sai a koma kan yaren alqur'ani tsantsa a ga waye ya fassara aya da abin da yafi dacewa da yaren alqur'ani aw sunna ko kuma wani hadisi aw umumi lugatil arab ko waye yafi dacewa da zahirul lugal larabci aw aqwalis sahabati fi zalika ko waye magana sa tafi kamancecina da maganar sahabbai in ɗayan ya saba sahabbai ɗayan ya dace da su kaga wanda ya dace da sahabban nan magana su ta zama ita ce hujja kaga wannan ma'auni ne ya bayar lokacin da muka samu maganganu daban-daban na tabi'ai wajen fassara aya sai mu kai su kotun alqur'ani ko kotun hadisi ko maganganun sahabbai ko mu duba kamus din larabci tsantsa mu ga wane ne ya fassara ayar da abin da ya fi dacewa da shine al-ma'hud fil lughati al-arabiyya abin da aka saba da ji a lugar larabci wanda bai kawo wani bakon ma'ana ba to sai mu rinjayar da maganar sa akan sa dan uwansa
Waƙala aiba.
Wato kaga wannan ke nuna maka cewa mukan yi kuskure idan muka ɗauka cewa idan malamai suka yi saɓani ko wacce muka ɗauka ta zama daidai. Ya an yi saɓani ma'ana tunda an yi saɓani in ka gara maka ɗauki wancan in ka gara maka ɗauki wancan a'a idan an yi saɓani dole ka bincika ka ga waye ke da gaskiya amma ba wai zaka zaɓo da ka ga dama bane ka bi. Na'am.
Waƙala aiba من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا
شيخ الإسلام كريم من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين wanda ya karkacewa mazhabin sahabbai da tabi'ai wa tafsirihim ya kauce wa tafsirin su ila ma yukhalifu zalika zuwa ga abin da ya zama kishiyar fassara su kana muqtayan fi zalika to yayi kuskure duk wanda ya fassara aya da kishiyar abin da sahabbai ko tabi'ai suka fassara to yayi kuskure bal mubtadi anan ya ma zama dan bid'a kawai yanzu tafsirin da ya kawo tafsiri ne na bid'a ga tafsiri tun na sunna na sahabbai da tabi'ai ya kyale shi wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu ko da ko zai zama mujtahidi wanda an gafarta masa kuskurensa baya hana mu ce wannan magana tashi bid'a ce ma'ana hikimar mu ce bid'a ce dan saboda kar wani ya rudu da ita ya bita in ya ga girman wanda ya faɗe ta dole a faɗi cewa bid'a ce dan a kauce mata amma shi kila yana da uzuri cewa ijtihadi ya je yi kuskure wato kaga wannan ita ce magana ta adalci ko magana ta ilimi da yawa daga cikin mutane ba sa bambancewa bainal qawli wal qa'id hadha qawlun wa hadha qa'idu dan al qawlu ya zanto kuskure laysa da darura an yakuna qa'iluhu muzniban zance in ya zama kuskure ba wai lalle ne kuma wanda ya faɗi zancen yayi me ba yayi laifi sai wa ijtihadi in dai ijtihadi yana da lada ne ma guda daya amma hikimar a tabbatar da kuskure ne dan kar wani ya zo bayan sa ya bi shi to waɗansu sai su ɗauka cewa idan ka ce magana kaza ta kuskure cewa to daidai take da ka zagi mutumin ko ka rage masa kima ko daraja to kaga wannan ko ba magana ce ta ilimi don za ka ɗauka cewa yadda imam malik bai faɗi zance haka yake ma min ahadin illa wa yu'khadhu min kalamihi wa yutrak ba wani mutum face wata magana sa da ta dace da daidai a karɓa da kuma ta dace da daidai ba a bar masa kayan sa yake illa sahiba hazal kabar sai nuna kabarin annabi ce sai mai wannan kabarin to kaga wannan ya nuna kenan maganar annabi ce kadai ta zama masumiya banda annabi duk wanda ya biyo bayan sa sallallahu alaihi wasallam zai iya zama wardatan lil khata bima fi zalika abubakar wa umar wa usman wanda su ne khairun nasi ba'da al anbiya abubakar da umar da usman da ali amma tare da haka dukkan su maganganun kowanne daga ciki akwai daidai akwai kuskure sai dai ana maganar me yafi jaye ko shakka babu daidai dan su ya ninninka ya ninninka ninkin baninkin kurakuran da suka yi to wannan yana nuna idan an gane kuskuren sai a roƙa musu gafara a wajen ubangiji ba za a bi kuskuren ba daidai kuma a bi su akai wannan haka ya abin ya shafi sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in irin sai Imam Malik ibn Anas da dukkan waɗansu malamai da suka biyo baya daukan cewa tunda wani babba ne baya kuskure kamar mu dauka tunda Imam Malik babba ne baya kuskure ko sai Usman ibn Fodiyo babba ne baya kuskure to wannan ya zama mun mai da shi masumi kenan mun daga shi zuwa ga martabar annabi wanda wannan kuskure sannan kuma daukan cewa ai tunda yayi kuskure a faɗa masa bakar magana a yi masa rashin kunya wannan ya zama mazhabi kuma irin na khawarij da mu'tazila ke wanda su ba sai dau babba ya kuskure ko kuma mazhabi shi'a wanda su ba sai dau babba ya kuskure kawai su babba baya kuskure in kuma ya kuskure to ba babban bane ba kenan ya zama tasawatul ru'us bainar ra'i war ra'iyya to kaga wannan ba shine manhajin ilimi ba tsakani da Allah na'am khamisan yace ثم قال سنة يتي فمن خالف قولهم دكا وان يسابها مغانا صحابي وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم يفسر القرآن كيشي تفسير سوء فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا to ya yi kuskure wajen dalilin sannan kuma ya yi kuskure wajen abin da ya kafa dalilin akai wato dalilin da ma'anar da ya bayar duk sun zama kuskure ke to sai abu na biyar marji'i na biyar wajen tafsiri khamisan ما تستفيه su ma maganganun tabi'ai kamar yadda na faɗa duk za a same su cikin ibnu kasir da waɗannan littafai da ne isara zuwa gare su sai ma taqtadihi al-kalimat ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إن وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم wato marji'in ka na biyar wajen fassara shine ma taqtadhihi al-kalimatu min al-ma'ani abinda kalmomin qur'ani suke nuna wa na ma'ana a shar'iyya aw lughawiyya sawa ma'ana ta shari'a ko ma'ana ta lugha ana fassara su da ma'anonin su na larabci ko ma'anonin su na shari'a hasaba siyaq gurgudan yadda jerin ayoyi ya nuna akwai jerin ayoyin da za a nuna maka lalle ma'anar da ake nufi anan ma'ana ce ta shari'a akwai kuma da zaka fahimci ma'ana ce ta lugha kawai ake nufi amma yadda wannan ya zama marji'i saboda Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wato mun saukar da littafi akan ka dan kaiwa mutane hukunci da abinda Allah ya nuna maka ma'ana abinda ka fahimta karkashin kalmomi ma'anar da kalmomi suka nuna sawa'un ma'ana ta larabci ko ma'ana ta shari'a da ko fadin Allah ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da shi ya zanto abin karantawa cikin harshen larabci dan ku hankalce shi wannan ya nuna akwai abin da zamu hankalta in mun san larabci da an faɗi kalmar zamu je mun fahimci me take nufi a larabci to ashe muna iya fasara alqur'ani da abin da muka fahimta na larabci yayin da bamu samu wata aya da ta tikaro da wannan fasarar ba bamu samu wani hadisi da ya tikaro da fasarar ba bamu samu maganar sahabbai ko tabi'ai da ta tikaro da wannan ba ina fata an fahimta na'am فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي فإن اختلف المعنى المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم, للمتكلم المعهود للمخاطب وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر
ممتاز um, idan an samu cin karo da juna tsakanin ma'ana ta shari'a da ma'ana ta harshen larabci to ana gabatar da ma'anar shari'a ne wajen fassara aya ga misali ubangiji ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kar ka yi sallah akan kowane ɗayan su da zai mutu har abada ana nufin munafikai to kaga fa salatu fil lughati addu'a lafazin sallah a lugar larabci yana nufin addu'a amma lafazin sallah a cikin wannan ayar ai yana nufin tsayawa akan gawar mamaci domin yi masa addu'a da wata sifa sananniya a shari'ance to kaga anan tsakanin wata ma'ana ta addu'a tsantsa da kuma tsayuwa da akan wata sifa sananniya kan gawar mamaci to wacce ake nufi ma'ana farko ko ta biyu ma'ana ta biyu ta shari'a fa yuqaddamu ma'ana shar'i sai a gabatar da ita wannan ma'ana ta shari'a li'annahu al-maqsud lil mutakallim al ma'hud lil mukhatab domin wannan shine makasudi ga shi wanda yake magana din dangane da wanda ake wa magana wa amma man'u du'a ilahum ala wajhi al-itlaq min dalilin akhar amma cewa a kafa hujja da wannan ayar wa la tusalli ala ahadin minhum ma'ana bi halatta baka yi wa munafiki addu'a to ba dai da wannan ayar za ka kafa dalili ba sai dai ka nemo wani dalilin na daban a wani wuri amma wannan abin da take nuna kar a yi musu sallah idan sallah da ake wa gawawwaki duk da sun furta kalmar shahada a sarari amma Allah ya hana a yi musu sallah tunda munafincin su ya bayyana na'am ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى
نعم وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان
misali na biyu shine a samu cin karo da juna tsakanin ma'anoni guda biyu na shari'a da na harshe amma kuma sai a gabatar da na lugha saboda wani dalili fadin Allah ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi abinda ake nufi da sallah anan kaga addu'a amma me yasa muka fassara sallah anan da ma'anar addu'a ba mu fassara ta ba da wata ibada da muka sani da wannan sunan saboda abinda Imam Muslim ya rawaito daga Abdullahi ibn Abi Aufa yace manzon Allah ya kasance idan an kawo masa sadaka wato zakka kenan to yakan yi addu'a ga waɗanda abin nan da ya musu addu'a din wanda suka zo da sadaka yace fa tahu abi bi sadaqatihi sai mahaifina ya kawo zakkarsa sai manzo Allah ya karba ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa kaga addu'a ce wannan ke to kaga as-salatu anan fussirat bi ma'anaha al-lughawi la shar'i lakin adalna ila zalika li dalilin yastad'ihi saboda dalilin da yake nuna haka amma misalai na abinda ma'anonin guda biyu su haɗu da juna akan kalma ma'anar shar'i da ma'anar lugawi kamar as-sama da al-ard ma'anarta a lugha ita ce ma'anarta a shari'a haka as-sirqu haka al-kadhibu haka al-hajaru haka al-insan dukkan su ma'anarsa ta shari'a ita ce ma'anarsa ta lugha wato kenan kalmomin alqur'ani kenan za ka iya cewa kashi uku ne ta wannan fuska imma dai waɗanda ma'anar shari'a da ta lugha suka yi daidai su ne waɗanda wannan aka faɗa imma wanda kuma aka samu ta'addi tsakanin ma'anar lugha da ta shari'a kai tsaye za a gabatar da ma'anar shari'a wannan ita ce ka'ida amma sai fa in muna da wani dalili da ya sa mu kawo ma'anar lugha to shine sai mu kauce ma'anar shari'a mu fassara ta da ma'anar lugha saboda wancan dalilin kamar yadda ya kawo kullu min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallallahu sai ce mi الاختلاف الوارد في في التفسير المأثور الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية مثال قوله تعالى مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال ابن عباس قضى أمر وقال مجاهد وصى وقال الربيع بن أنس أوجب وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فلا تأثير لها فلا تأثير لهذا لهذا الاختلاف في معنى الآية.
abin da ke nufi da tafsir bil ma'thur wato fasara alqur'ani da alqur'ani ko da maganar sahabbai ko da maganar tabi'ai ko da hadisi wannan shine at-tafsir bil ma'thur shine ka al-ikhtilaf al-warid fi tafsir bil ma'thur sabani da ake samu wajen tafsir bil ma'thur wato ya kasu kashi uku na farko ikhtilafun fil lafz dun al-ma'na ya zanto sabani da lafazi abin da ake kira khilafun lafzi wato wannan ya faɗi lafazi daban da na wancan amma ma'anan lafazin ɗaya ne kaga a hakikanin gaskiya wannan ba ba sabani bane ba in ka kalli zahirin sa yace fala ta'sir lahu fi ma'anal aya wannan baya da tasiri wajen tantance ma'anar aya kamar wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya abdullahi da abu ce qada ma'anarsa amara mujahid yace ma'anarsa wasa ar-rabi'u bin anas yace ma'anarsa aujaba wanda ce waɗannan tafsirai gaba ɗayansu ma'anarsu ɗaya au mutaqarib ko ma'anarsu makusantan juna ce fala ta'sir li hadha al-ikhtilaf bi ma'anar aya wannan sabanin ba da tasiri wajen ma'anar aya kar ka dauka maganar wasa ta ci karo da maganar aujaba kada ka dauka maganar aujaba ta ci karo da maganar amara duk kace suna koma zuwa ga abu ɗaya ne to wannan irin sa ake kira ikhtilaf tanawwu wato sabani na nau'in lafazi da aka yi amfani da shi amma ba ma'ana ba a hakikanin gaskiya ba sabani ba nan don maganar su magana ce guda na'am الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو أو التنويع مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه قال ابن مسعود هو رجل من من بني إسرائيل وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن وقيل رجل من أهل البلقاء
والجمع والجمع بين هذه الأقوال أن تعمل أن تعمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل ومثال ومثال آخر قوله تعالى وكأسا جهاقا قال ابن عباس جهاقا مملوءا وقال مجاهد متتابعا وقال إكرمة صافيا ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى jami nau'i na biyu shine ikhtilafun fil lafzi wal ma'ana ya zanto an yi sabani ta fuskar lafazi kuma an yi sabani ta fuskar ma'ana lafazin sun sha bamban kuma ma'anarsu daban-daban to amma kuma wal ayatu tahtamilu al ma'anayn ayar duk tana iya daukar ma'anonin guda biyu la adami tazad da wani ma'anoni da suka sha bamban amma kuma ba su zama kishiyoyin juna ba kasa akwai bambanci tsakanin maganganu su zama daban kishiyoyin juna amma ga su daban kuma ba kishiyoyin juna ba ina fata an fahimta idan aka ce wane ya bi dama idan aka ce wane ya bi hagu kaga wannan kishiyoyin juna ne ko shaka babu amma wane ya bi sama wane ya bi dama daban-daban ne amma kishiyoyin juna ne ba kishiyoyin juna bane ba dan sama kishiyar ta ita ce ina kasa kaga ba kishiyoyin juna bane ba ke to galibi abinda malamai suke so ka kalla da zaran ka samu sabanin tafsiri ka tantance shin waɗannan maganganun guda biyu ko uku kishiyoyin juna ne ko ba kishiyoyin juna bane in dai har sun tabbata ba kishiyoyin juna ba to sabani yana da sauki hasali ma baka hikaito shi a matsayin sabani gashi nan zai buga misali yace sai a dauki ayar akan dukan wannan zantuka a fassara ta da su sai ya zanto wato irin wannan zantuka guda biyu da aka fassara aya kowane ɗaya an ambace shi ne don kawo misali amma ba don cewa shi kaɗai aya take nufi ba shi wanda ya faɗa nan can farko ya faɗa ne a matsayin misalin da ya iya shiga cikin ayar shi ma da ya faɗi na biyu yana ya faɗi zancen da ya iya shiga amma baya da'awar cewa wannan ne kaɗai ma'anarsa ina fata an fahimta ga faɗin Allah ta'ala wasu alaihim na ba'allazi atinahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin zuwa ƙarshe waye allazi atinahu ayatina ibn mas'ud yace rajulun min bani isra'il Abdullah dan Abbas yace rajulun min ahli al-Yaman wani mutum ne daga Yaman a wani kaulin kuma aka ce rajulun min ahli al-Balqa wani mutum ne daga yankin balka to waɗannan maganganu guda uku a hakikanin gaskiya ba kishiyoyin juna ba ne kowane ɗaya ya faɗi wanda yake ganin ya iya shiga cikin ma'anar ayar ne ayar ita kuma duk ta haɗi ɗaya su su duka ta fuskar ma'anar dan ba ɗaya daga cikin su shi kaɗai ake nufi da ayar ba ana nufin dukkan wanda ya siffanta da wannan siffar sawa'un da shi na bani isra'ilan ko na yaman din ko na balka ko kuma yan an samu wani kada lianna ha tahtamiluha min ghairi tadad tana daukan waɗannan ma'anoni ko ba kishiyoyin juna bane wa yakunu kullu qawlin dhukira ala wajhi tamthil ko wani zance sai zanto an kawo shi ne dan misali cikin dubban misalan da sa iya shiga ayar sai mutum ya ambaci daya kaga baya nuna take ce ma'anar ayar kan wannan daya ha kuma wani misalin fadin Allah ta'ala wa kasan dihaqa Abdullahi da Abbas yace dihaqa ay mamlu'a alka'at dama yana nufin kofi bi hakan to shine ake nufin cikakke wani kaulin kuma mutatabi'a wanda abin da ke cikinsa ke bin juna kaga a cike din kenan shi sa in kana zubawa kamar baya karewa yana bin juna wajen fitowa kin ko in kana sha wa qala ikrima safiha abin da ake nufi da safiha abin da ke ciki garau yake ba garau ya shi da komai ba asalin musaffa ne ko khamrul lazzatil lisharibin ko ma'in ghairi asil musaffan kenan safi tatacce wanda bai garwaye da wani abu ba to waɗannan maganganu guda uku su ma ai baki shi juna bane ba wato shi kofin ya shafi dukkan sufofin a cike din yake sannan abin da yake cikin kuma tataccen ne wato kowa ya faɗi misali ne kawai na kokarin kwatanto maka da kusa amma ba wai yana nufin ma'anar kawai wannan ce ba sai ce wala munafata baina hadhihi al-aqwal ba cin karo da juna tsakanin waɗannan ma'anoni والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى ko wanda zance sai zanto nau'i ne daga cikin nau'ikan ma'ana da sa'i shiga cikin fadin ayar sai misali na uku الثالث اختلاف اللفظ, اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا لتضاد بينهما فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره to wannan abu na uku daga cikin sabanin shine a samu kididduguwar maganganun sahabbai ko tabi'ai wajen fassara aya ko maganganun lafazin da ma'anar sun sha bamban kuma ayar ba za ta dauke su ba su duka dan kishiyoyin juna ne kaga na farko lafazin ya sha bamban amma ma'anar ɗaya ce na biyu lafazin ya sha bamban ma'anar ta sha bamban amma ma'anonin ba kishiyoyin juna bane da ayar za ta dauke su na uku lafazin ya sha bamban ma'anar ta sha bamban amma maganganun kishiyoyin juna ne ayar ba za ta dauke su duka ba sai dai ta dauki ɗaya ta kyale ɗaya to wannan shine zai kawo mana misalin sa yanzu
مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال ابن عباس غير باغ غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله وقيل غير خارج على الإمام ولا عات بسفره والأرجح الأول wato faɗin Allah ta'ala inna ma harrama alaikum al-maytata wa dama lahmul khinzir Allah ya haramta mutane mushe da jini da kuma naman alade da kuma abinda aka kira sunan wani wanda ba Allah ba a ƙarshe sai Allah ya fa man tsurra amma duk wanda ya tilastu ghaira bagin baya mai zalunci wala adin baya mai tsallake iyaka fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ya yafe masa dan ya ci ɗaya daga cikin waɗancan akan tilas khaira bagin ba yana azzalimi ba wala adin ba kuma yana mai ketare iyaka ba to me ake nufi da bagin da kuma adin azzalimi ko mai ketare iyaka abdullahi dan abada sai abinda ake nufi da shi bagin fil maitati wala adin fi akli wato ba zalunci ne yasa zai ci mushen ba tilas tisash larura domin idan har akwai wani abincin banda mushe to idan ya ci mushin ya zama mai kenan ya zama bagi to shi ko babu wani abincin sai shi gaira bagin fi almaita sannan wala adin fi aklihi da ya tashi ci ko bai cika cikin shi ya koshi ba a'a ya ci daidai yadda zai gana jin yunwa dan ka'idar cin mushe kenan ko kuma duk abin da aka haramta maka saboda larura ba ka ta karkarewa sai ka koshi a yoni gida ma wanda yake halal an ce ka kasa cikin ciki uku to kuma sai ka samu mushe sai ka cika gaba ɗaya ga ɗaya ba zai kawai abin da ake so ma yasuddu bihi mar'u ramakahu abin da zai tsarewa mutum numfashi rayuwa ka ji ka daina jin yunwa amma baka koshi ba to wannan haka ake so larura dan larura ce ta kace to kaga kenan idan mutum ya ci mushe bayan ga wani abinci ya zama baji idan babu wani abinci ya ci mushe kuma ya koshi kuma ya zama mai adi sharadin cin shine ya zanto gaira bajin wala adin haka abdullahi da abu ya fassara wakila wani kaulin kuma aka ce غير خارج عن الامام ولا عاصم بسفره abin da ake nufi da baghi shine al kharij an al imam wanda yawa shugaba ta waye to shi wannan ko ya je wani wuri larura ta kama ya ci mushe ba zai ci ba tunda shi ya zama al baghi kaga wannan sun suro ma'anan dai daga fa in baghat ihdahuma ala al ukhra fa qatil allati tabghi dan haka al baghi wanda yawa shugaba ta waye wanda ya yarda da sulhu ko abin da aka nema a yi tsakanin shi da al'ummar musulmi to shi baya halatta ya ci mushi a wannan fasar ke wala adin ko ba mai tsallake iyaka ba da ake nufi da adi shine asun da safarhi ba mai tafiya ta sako ba ma'ana duk wanda ya tafiya ta sako to ko larura ta sa ya ci mushi ba zai ci ba a bisa ga wannan kaulin ya yi tafiya dan fashi da makami ya yi tafiya dan sata sai yunwa ta kama shi ba wani abinci sai mushi suka ce to ba zai ci ba tunda shi su fiye su sabo shi dan sun fasara adi cewa shi ne al'asi mai sako to kaga maganganu nawa kenan wajen fasara aya maganganu biyu kuma kishiyoyin juna lafazin ya sha bamban ma'anar ta sha bamban magana farko ta ce bagi wato wanda zai ci mushe bayan akwai wani abinci adi kuma wanda zai koshi aya ta ce gaira bagin wala adali ya zanto ba mai kesa ya ka bane ba zalimi bane ba amma magana ta biyu ta ce bagi shine wa dan tawaye adi kuma shine mai sako wajen tafiyarsa to kaga maganganu ne kishiyoyin juna sai ma la yace wal awwalu wal arjahu al awwal amma zancen farko ya furin jaye wajen fasara ayar li'annahu لا دليل لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك وغير ذلك yace don ba wani dalili da zai nuna maka wannan magana ta biyu ake nufi da ayar baka da wani dalili ko da ka shiga ayoyi da hadisai ba za ka samu ba dai kenan wala annal maqsud bi illi ma zukira abin da aka halatta mutum ya ci mushe ko abin da aka ambata cikin ayar shine daf'u darura dan a kawarwa da mutum da larura da ya samu kansa a ciki wa hiya waqi'atun fi halal khuruj ala al-imam fi halal safar al-muharram ita ko larura a iya samunta a cikin tawaye a iya samunta a tafiya ta sako wa gaira zalika a iya samun ta kuma a tafiyar da ba ta sako ba to matakar akwai larura ta ko halatta shin me shin mushe din nan sawa'un tafiyar nan ta sako ce ko ba ta sako ba samun samun ganga a cikin larura shi yasa aka karanta maka ina fata an fahimta kuma mutumin da yake tafiya ta sabo kan ayyana na a matsayin sa na musulmi ba kafirta ya to dan mai abin da ya shafi yan uwansa musulmi za a ce shi ba zai amfana da shi ba da haka a nan gurin idan mutum yanzu ko mukutu da wannan zancen shine idan aka ce mai tafiya sabo ba zai ci mushe ba abinda wannan ke nufi wato ko da zai mutu sai dai yin waɗin ta kashe shi kuma Allah ce wala takatulu anfusakum kar ku kashe kanku wala turku bi aidikum ila tahluka to kaga yanzu waccan fatawar ta bada dama mutum ya kashe kansa kenan kaga dole ya ci wani abu dan ya tsare kansa tunda tsare kansa wajibi ne wannan shine abu zance mafi inganci da haka saban shi daban larura kuma da rahusa da shari'a ta bashi a matsayin sa na matafiyi daban dan an bashi rahusa baya nuna ba sabo yayi ba za a yi masa hisabi kan wannan saban ina ba ta an fahimta
ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي في فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز wani misalin shine fadin Allah ta'ala wa in tallaqatumuhunna min qawli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdun nikah idan mutum ya saki mace kafin saduwa da ita ya farlanta mata sadaki aka daura aure sai kuma ya sake ta kafin saduwa da ita to wannan daura aure ya ba ta damar rabin sadaki fa nisfu ma faratun sai a ba ta rabin sadaki rabi kuma a dawo ma da kayan ka tunda baka sadar da ita ba Allah ce illa an ya afuna sai fa in so mata din sun ce sun yafi ta ce ga sadakin ka gaba ɗaya ma ba sai na karɓi rabin ba aw ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa igiyar kullu aure take shi kuma yace ya yafi yace a ki rike na bar miki gaba ɗaya to wani ne allazi bi yadihi uqdatun nikah shine ali bin abi talib yace Allah zai biya dihi kuratu nikah shine miji Abdullahi da Abu Rafi a shine wali wato ko mace ta yafe ta ce na yafe masa danki na ko kuma waliyin ta yafe a madadinta shine aya take nufi a ra'ayin Abdullahi dan Abba amma ko mace ta ce ta yafe rike duka gaba daya ba sai na dauki rabi ba ko kuma shi miji ya ce a ni ma na bar miki ba sai na rike dukan sadaki ba sai na karbi rabin ba wato miji shi ake nufi da allazi bai dai ukurasun nika a ra'ayin abdullahi dan mas'ud to kaga cikin waɗannan maganganu guda biyu tsakanin maganar abdullahi dan mas'ud da maganar abdullahi dan abbas wato ali kai ali bin abi talib muke son ce ali bin abi talib ka ko shakka ba magana ali bin abi talib ita ce tafi dacewa da zahirin aya والراجح الاول لدلاله المعنى عليه dan ma'ana ta fi nuna miji kike da igiyar aure a hannu ba wai a wali ba shi wali ya riga ya bayar amma shi ke zai ce kuma ya fasa idan waliyin amarya ya ce na fasa shi ke na aure ya saku a sai miji ya saki kaga shine allazi bai bi ukur zindika ولأنه قد روي فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم رويته حديث ما daga annabi da yake nuna allazi bi yadihi uqdatun nikah shine wato ainihin azzawj lil wali ina ga sai mu dakata haka saboda lokaci ya ja kuma ga abu ne yayi a gaskiya malamai ba sa ba da shawara ga ɗalibin ilimi ya saye shi dan yayi ta'addanci ga littafin ta'addanci mai yawan gaske na farko dai shi ya shafe isnadi wanda hikimar kawo isnadi shine dan ka koma zuwa ga hadisi ka ga inganta ko bai inganta ba yanzu ya mabudin da zai bude ma kofar gano ya inganta ko bai inganta ba shi ya rushe maka ya kare makullin ya bar kofar a rufe to ta'addanci na farko kenan sannan akwai hadisai da dama da suka shafi ayatu sifat wanda ya yi musu ba daidai ba a cikin tafsirin kwata kwata bai dace ɗalibin ilimi ya sai littafin muktasar na ibn kasar da sabuni yayi ba gaskiya akwai kurakurai da dama na ilimi kamar da malamin suka isharar zuwa gare shi
هذا يقول هل يجوز لطالب العلم أن يكون مفسرا إذا كان فاهما في إحدى كتب التفسير؟
wato fassara alqur'ani fa shay'un ne nisbi kasancewar manan dan muna tafsiri da azumi baya nuna matakin mu daya wajen fahimtar littafin Allah wani ya wani wani ya wani ya wani ba laifi bane ka fassara alqur'ani amma in zaka takaita bayani a daidai abin da ka sani abin da duk baka sani baka cewa jama'a baka sani ba to shikenan abin da yake laifi shine mutum bai san abu ba kuma yake sai ya faɗa to wannan shine kuskure kullum abin da nake da hankalin ɗaliban ilimi shine iya abin da mutum ya sani sai tsaya a tsokokon fahimtarsa yau mutane bayani gurgurdan abin da ya fahimta to wannan shi ke da riga ya huta idan aka zo na abu bai fahimta ba yace ku bi ni bashin wannan tambaya sai na bincika ko sai na yi tambaya shikenan magana ta riga ta kare dan sun bi ka bashi ba nuna sai gobe ka zo da ansa daga nan har zuwa shekara guda kana da lokaci ba sharadi bane suna kawo ansa gobe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkin zai shiga maka kuma ya faɗa su Umar da aka tashi aka je aka sulhu da biya ba shiga ba yake cewa Umar ki ta annabi ba kai kai mafarkin kace zaka shiga maka bai ce to na taimaka wannan shekara na haka ne la tadkhulun al-masjid al-haram haka ne amma dole na tafi wannan bana za mu shiga kenan za a shiga nan gaban da haka gurgurdan yadda lokacin da ka samu fatawa ko ka samu bayani kaga sai kai wa mutum amma za ka fi jin daɗin tafsiri in ya zanto madogarar ka ba littafi ɗaya bane ba ka dan hatsala littafai kowanne akwai abin da zaka amfana da shi ibnu kasir zaka amfana da shi wajen tafsirul masu qurtubi zaka amfana da shi wajen lugha da kuma abin da ya shafi fiqh kaga kowanne da abin da dinsa irin su littafin jamaluddin al-qasimi tafsir al-qasimi mahasin ta'wil mutum zai amfana da shi ta fuskar fuskantar da ma'ana takaitacciya da lafazi ba mai yawa ba sannan kuma yakan yi intikadi dangane da isra'iliya ya tattake su sosai ya nuna yadda aka ya zama da'ifi ko mawdu'i yana kokari wajen wannan to kaga tafsiri wato ka iya cewa wani babi ne da ya shafi fannoni daban-daban littafi dai baya wadatarwa da haka kuma ba abu ne da dama ake karewa rana ɗaya ba yanzu in aka ce bare misali ka fasara surutul bakara da azumi in har Allah ta dalibi ilimi ne kai mai kwazo bana kuma ka zo zaka sake maimaita fasarar surutul bakara sai an ji ta shawan man da ta bara saboda ka karu ta fuskar mai ilimi amma yan kawai dama fasara kuke daga larabci zuwa Hausa wannan ba bambanci tsakanin bare da bana in ma akwai bambanci to wayo ne zaka yi wa mutane da labarai da zaka yi ta kawo wanda ba su da alaka da tafsirin dan dai ka cike lokaci to kaga wannan goma da ba amma dalibin ilimi na gaske sai kaga akwai bambanci ko shakka ba za a samu bambanci
الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد خلق الله أما بعد قال المصنف رحمه الله ترجمة القرآن الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى والترجمة نوعان أحدها أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوبع ترجمة كل كلمة بإزائها الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والتفسير مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة فيت... كلمة فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا فالترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي جميل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين abinda malam zai magana a kan a wannan wuri wannan matashiya shine tarjamatul qur'an ya kuma yi bayanin tarjama idan an ce a tarjama wato wannan kalmar ana ba ta ma'anoni daban-daban amma dukkanin ma'anar da ya takan kai ta komo ne zuwa abu guda biyu albayan da kuma al'iza tarjamahu bi ma'ana bayyana yutarjimuhu bi ma'ana yubayyinuhu wa yuwaddihu fa tarjamatu hiya al-bayan wal idah wannan a lugatin a islahi kuma shine at-ta'biru anil kalami bi lugatin ukhra akwai wadanda suke cewa naqalul kalami ila lugatin ukhra amma fadin cewa at-ta'biru shi yafi dacewa at-ta'biru anil kalami bi lugatin ukhra wato fassara zance da wani yaran daban wato in yi zance yanzu cikin harshen larabci wani ya fassara shi da Hausa ko kai cikin harshen Hausa wani ya mai shi larabci wannan shine tarjama wa tarjamatul qur'an to in ko haka ake nufi to tarjaman qur'ani shine mai at-ta'biru amma anahu bi lughatin ukhra in yi bayanin abinda qur'ani ya kunsa na ma'anoni da wani yaran ba da larabci ba shi qur'ani yana cikin larabci in rinka bayyana shi cikin wani yare da mutane na suke ji kuma tarjama kashi biyu idan mutum zai tarjama harfiya kaga zai fassara inna idan yace inna sai kawo fassara ta da Hausa kamar yace lalle mu ja'alnahu mun sanya shi qur'anan abin karantawa arabiyan da larabci la'allakum mai yiwa ku din ta akiluna fa hankalta to kaga wannan tarjuma harfiyan kenan ta yadda kowace kalma da ka furta ta larabci sai ka nemo wadda kake jin za ta bada ma'anarta da yaren da kake fasara din sawa'un hausa ne ko wani yare na daban to wannan ita take kira tarjuma harfiya shine fa tarjamatul harfiya an yutarjama an yutarjima kalimatin kalim an yutarjama kalimatu hadhihi al-aya kalimatan kalima ta yadda za a fassara kalmomin ayar kalma ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya fa yutarjamu inna thumma ja'alnahu thumma qur'anan thumma arabiyya to amma a tarjamatul ma'anawiyya fa an yi tarjama ma'anar ayati kulliha wato a fassara ayar gaba ɗayanta ba wai ɗaiɗaikun kalmomi za mu ba bi qat'in nazari an ma'ana kulli kalima ba tare da duban ma'anar kowace kalma ba wa tartibiha da kuma jerinta a cikin ayar wa hiya qaribatun min ma'ana tafsir al-ijmali ita dai tarjama harfiya kusa take da abin da ake kira at-tafsir al-ijmali at-tafsir al-ijmali shine bayar da dunkulalliyar fassara game da aya kamar a ce maka menene abin da ake nufi da alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce abin da ayar take nunawa dukkan wani yabo da halittu za su yi ya tabbata ne ga Allah kaga wannan tafsiri ne ba domin idan ba tarjama bace ba tarjama ce amma ma'anawiya ko kuma mu ce tafsiriya wato ayar na nuna dukkan wani yabo da halittu za su yi Allah ne yake cancantarsa ya tabbata ga Allah domin da tarjama harfiya ce zaka ce alhamdu dukkan yabo lillahi ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu kaga tarjama harfiya kenan kana bin kalma kalma amma nan kana nufin dukkan wani yabo da halittu za su yi kaga sai ka fara kawo halittu wanda shine alalamina yana tabbata ne ga Allah sai ka dawo kan lillahi kaga wannan kana bada ma'ana ne a jumlace mai aya take nishi to wannan abin da ake kira kenan tarjama harfiya wato ba ruwanka da kallon jerin kalmomin a cikin aya kai dai abinda idan aka hada kalmomin gaba daya zancen me yake nufi sai ka fassara shi da yaran da kake son kai fassara to wannan shine kashi biyu na tarjuma zai bayanin hukuncin su kuma hukumu tarjamatul qur'an الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها ب وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات جميل wannan hukuncin tarjama kenan yace ita tarjama harfiya wadda ita ce kashi na farko na tarjama game da alqur'ani mustahila ba ma za su taba yiwa ba inda kasirin min ahli ilmi a wurin da yawa daga cikin malamai ba shi iya yiwa kaiwa alqur'ani fassarar da daikon kalmomi zuwa wani yare wato daban wanda ba larabci ba wazalika li'annahu yushtaratu fi hadha an-naw' domin abin da yasa muka ce ba za ta yiwu ba malamai sukan kawo waɗansu sharuɗa dangane da ita tarjama harfiya la yumkin ta haƙuƙu ha ma'a ba shi iya yiwa wannan sharuɗan su cika ga duk wanda yake son ya tarjama da sun ce ya halatta a tarjama harfiya in wannan sharuɗan sun cika to sharuɗan ba za su iya cikuwa ba bitali kaga tarjamar ba za ta yi ba kenan wahiya ga sharuɗan kamar haka na farko wujudu mufradatin fil lughati al mutarjami ilaiha bi iza'i hurufi al lughati al mutarjami minha lalle ne dukkan kalmomin da ake da su a larabci kowace ɗaya daga cikin kalmar larabci ya zanto akwai mai fassara ta daidai da ma'anarta a cikin yaren da kake son kai fassara mu ɗauka idan hausa ne duk wata kalma da ke cikin kamus ɗin larabci to ya zanto akwai ta a cikin mai a hausa to wannan zai iya yiwa ba zai iya yiwa ba saboda me ba zai yiwu ba al'amuru basir na farko dai harshen larabci duk masu bincike akan yare sun yadda shine ausa ullugat shine yaren da yafi kowane yare jari na kalmomi ba yaren da ya fi shi jarin kalmomi tunda ana kididdige kalmomi waɗanda ake amfani da su ne yau da goma za su kai dubu goma sha biyu gama garin kalmomi wanda a bakin kowane mutum da wanda ya karatu da wanda bai ba banda wanda tastakhdimu al khawas banda wanda ke bantattun mutane kamar ka ce masu ilimi wanda suka ma'abuta fiqh ko ma'abuta hadisi suke da wani yaran su ba yaran larabci ne da gobe ba an gane ko kalma ce yare ne mai rayuwa kaga wannan da ɗaya kenan abu na biyu kuma wato larabci yana ɗaya daga cikin yare na ilimi sabanin hausa baya cikin yaren ilimi yare na ilimi ne harshen larabci tun daga shi dai an rubuta qur'ani da shi an rubuta hadisi da shi an rubuta fikihu da shi an rubuta adab da shi an rubuta kuma laraba na wannan zamanin sun rubuta duk waɗannan ilimomi na zamani cikin harshen larabci yanzu idan ka je Syria idan ka je Lebanon ka je sauran waɗansu ƙasashe za ka karanta medicine amma da harshen larabci sai ƙwararren likita amma baya jin turanci saboda ya karanta medicine ne da larabci sai ƙwararren injiniya amma kuma baya jin turanci saboda me ya karanta injiniyancin sa ne da harshen larabci saboda duk wato ilimomi na zamani sun mayar da su cikin yaran su kaga yare ne wanda yake mutaharrik sabanin irin yarukan mu ko Hausa ko Fulatanci yare ne jamis ba yaren ilimi bane ba yare ne kawai na mu yi magana a gida ko mu yi magana a gona ko a kasuwa amma bai shiga ɗakunan bincike na ilimi ba akwai kasawar mu ko shakka babu an yi kokarin fassara bukari da muslim da abu dawud da tirmidhi da muwatta cikin harshen hausa amma fassara ce wanda take har yanzu ba a yi mata hidima ba dalibai da suke karatu a islamic studies a bayan university za a baka hadisai ashirin a ce ka yi ko ko hadisai hamsin ko wani babu cikin turmuzi a ce shine idan ka rubuta kai a academic status ɗinka shi kenan a baka shaida ta digiri islamic studies to amma duk wannan rubuce rubucen suna nan a ajiye daga ɗalibin da ya rubuta sai malamin da ya masa supervision kawai suka sani ba su leko cikin kasuwa jama'a sun gansu ba ba su shiga cikin waɗansu manyan labarari na duniya ba dan me yaren ba zai zama yaren ilimi kawai yare ne na titi kawai ba na ilimi ba to kaga larabci yare ne shi kuma na ilimi ɗaya kenan sannan environment din da laraba suke zaune ya saman da inda bahaushe ke zaune zaman su a wani environment da ya zanto bamban da na bahaushe shi yasa sai a samu ciyayi da nau'ikan bishiyoyi wanda su kaɗai suke da su bamu da su anan to kaga idan ga su su sun ba su sunan su a larabci kai ko baka da irin bishiyar ma baka taba ganin ta ballan tana zanto tana da suna a Hausa to idan aka kawo ta cikin littafi sai kai yaya ma'ana ko dai mutum ya ce ciyawa kawai ya yi shiru kaga ciyawa ko ce bishiya kawai ya yi shiru ko kuma ya karya idan ya faɗi ciyawa kaga ya fassara ya fassara khas bil am ma'ana kawo suna am ya fassara wani abu wanda ke khas da shi wanda ya kamata ya fassara da shi hakikanin ma'anarsa to wannan na ɗaya daga cikin abin da sa tarjuma harfiya ba za ta yi ba don dole a ce a samu kalmomi a wannan yaren irin wanda suke a wancan kaga ba zai yi sharadin farko kenan sai sharadi na biyu وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها a cikin yaran da kake son ka isar da saƙon gare shi ya zanto an samu adawat waɗansu adawat ka rikitai na ma'anoni irin wanda ake da su a cikin wancan yaran da ka ɗauko magana nan hausa ce za ka fasara ƙur'ani da ita nan larabci ne to ya zanto duk adawat da ake da su a cikin harshen larabci akwai su a hausa a cikin larabci akwai adawatul istifham to akwai irin waɗannan a cikin akwai su a Hausa yadda suke a larabci kawai bambancin nan an furta da larabci can kuma da Hausa an gane ko akwai adawatul qasami akwai huruful jarri akwai huruful qasami akwai kaza akwai akwai akwai duk waɗannan yanzu akwai abin nan irin adawatul shar duk yanzu yadda suke da larabci akwai su a Hausa to kaga samuwar waɗannan gaba ɗaya zai wahala kila samu waɗansu idan na zana ce hal wace ce wadda take mukabilinta a hausa shin to an samu wannan to in to ko meye mukabilinta a hausa da gani in ta zahab azhab ma'aka a gani misali ga in ce eh in a'a an yanzu tambayar ka nake ta zama har ta zama ba har ba wannan wani abu ne daban amma dai ina na kawo ne dan misali yanzu na dauki dukkan adawatul istifham akwai su a wannan yanzu idan ka tafi wawul kasami kaga ga wawul ga ba to me wawul kasami me fasara ta cikin Hausa kenan wallahi sai ka ce me to billahi fa kaga akwai ma'anarsu da akwai ma'anarsu akwai bambancin ma'ana a larabci tallahi ba zai yi ba a ce dukan adawat na ma'ani da ake da su a cikin harshen larabci akwai su a hausa a iya samun waɗansu amma ba za a sami waɗansu ba to ka ku samuwar wannan ɗaya daga cikin sharuɗa na a halatta maka tarjama harfiya daga nan gurin sai sharaɗi na uku تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حتى أي حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات wato ya zanto harsunan guda biyu sun yi kama da juna yaren da kake fassarar daga cikinsa da wanda kake fassarar zuwa gare shi sun yi kama da juna wajen mai fi tartibul kalimat wajen jerin kalmomi kaga wal anan gurin ba komai zai kare a larabci zaka ce jaa zaidun kana nufin me kaga a hausa sai ka canja zaidu ya zo kaga sai ka fara gabatar da zaidu sannan ya zo a ƙarshe laraba kuma sai suka fara gabatar da ya zo sannan zaidu kaga ba gaba da juna domin yadda muke jeranta kalmominmu wato fa'ili ne ke fara zuwa kafin me kafin fi'ili su ku a larabci sai fi'ili ya fara zuwa sannan fa'il kaga ba wani kama da juna ya zanto akwai kama da juna fi tartibul kalimat hina tarkibi ha lokacin da ake tarkibin kalmomin wajen gina zance fil jumal a cikin jumloli wa sifati haka wajen siffofi wal idafat da kuma idafa kamar yanzu abdullahi to wannan za a iya cewa abdullahi yayi kama da juna abdullahi wato bawan Allah nan gurin mun yi kama da juna mu da su tsakanin mudaf da mudaf ilaihi kowanne an fara gabatar da mudaf sannan aha malu zaidin kaga dukiyar zaidu nan ma mun yi kama da juna manzilu zaidin gidan zaidu wannan duk mun yi kama da juna wajen mudaf wal mudaf ilai amma a cikin wadansu tarakib din kuma za a samu bamban da juna to kuma so ake a samu ya daidai da juna a cikin dukkan tarakib to kaga wannan sharɗin an faɗe shi amma ba zai tabbatuwa to daga nan fa sai ce وقال بعض العلماء
وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين ولا ضرورة تدعو إلى إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية ولن ساشي نمالا مسكتي إذا ترجمة حرفية تأيي يواتي تبتو fi ba'd ayatin amma a wani sashi na aya au na hawiha ko makamancin aya kamar a samu tayyu a aya ɗaya ko biyu amma ba dukkan alqur'ani ba walakin naha wa in amkana tahaqquqa fi nahwi zalik ko da kuwa a iya yin tarjama harfiya a wani bangare na aya ko aya biyu da haka tare da haka dai muharramatun haram ne a yi amfani da tarjama harfiya li'annaha la yumkinu an ta'addil ma'ana bi kamalihi dan tarjama harfiya ba ta iya baka ma'ana gaba ɗayansa kawai sai dai ta kusanto maka da ma'ana yanzu duk wanda zai zo ya fassara qul huwallahu ahad ko inna a'tainaka al-kautsar irin tarjuma harfiya din nan mutum ba zai ji ma zauki na alqur'ani ba lalle mu mun baka al-kautsara to kai sallah ka soke raƙumi lalle mai muna na maka shine mai yankakken baya shi da tarjuma harfiya din da zaka a nan gurin ba wanda zai ji wani ɗanɗano da inna a tsaina take da shi irin inda da larabcin aka karanta ta yana jin larabci in har yana son a ji wannan ɗanɗanon wanda zubin larabcin ya nuna to ba zai tarjama harfiya ba sai dai me tarjama ma'anawiya to kaga wannan ya shiga bayani kenan ba kun kalmomi yake fasarawa ba yana bada madlulul aya ne abinda aya take nuna wa a jumlatin ta gaba daya ko kuma sura a jumlatin ta gaba daya dan sai ka zo kai bayanin me ya alkausar din da kansa wani tafki ne a cikin aljanna yana da kaza yana da kaza yana da kaza sannan a ji dandanan abin amma kawai mun baka alkausar ai mutum ba zai ji dandanan abin mutum da bai san me alkausar din ba an bayyana sannan fa salli rabbika wanhar to wace sallah ce ko menene me ya alaka tsakanin sallah da yanka fa salli rabbika wanhar kaga duk wannan abu ne da yake bukatan bayani karshe dai shirya kuma tarjama harfiya ke a ma'ana wuya kai wala an tu'assira fi nufus ta'sir al-qur'an al-arabiy al-mubin sannan tarjama harfiya ba ta da tasiri a zuci irin tasirin da qur'ani a larabcin sa yake da shi in mutum na jin larabci wala darurata tad'u ilaiha kuma babu wata bukata ta dole ma da za ta sa sai an yi ta saboda mai lil istighna'i anha bi tarjamatul ma'nawiyya dan a iya wadatuwa da ita ta hanyar yin tarjama ma'nawiyya shikenan harfiya sai a kyalita ma'ana dai in mun fahimci zancen sa nan gurin abin da ya fita da shi na karshe shine bai halatta ba tarjama harfiya sai dai tarjama ma'nawiyya نعم وعلى هذا فترجمة الحرفية إن أمكن إن, إن, إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا مم.
اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطب من يخاطبه من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس وأما ترجمة المعارف yace yace idan muka lura da wannan to sai muka tarjama harfiya im amkana im amkana hissan fi ba'd al-kalimat ko da ta iya yiwa a yi ta a wani sashi na waɗansu kalmomi fa hiya mamnu'atun shar'an to amma a shari'anta kuma an hana ta an hana yin ta Allahumma illa an yutarjama kalimatun khassa sai dai in kalma ɗaya kawai za a fassara bi lokacin man yukhatibuhu mutum ya fassara ta da harshen wanda yake yawa magana li fahama hadan dan ya fahince shi min gairi an yutarjima tarkiba kullahu ba wai yana nufin fassara masa dukkan tarkibin ba to wannan babu laifi abin nufi dai a nan gurin eh, wato kila sai dai idan kamar mai jan baki ya ja maka inna a tsina kalkausar kafin ka shiga fassara sai ka yi maganan mai hakikanin alkausar ka kawo hadisin da yake nuna alkausar da abinsa sannan sai ka ci gaba da bayani Allah yana cewa lalle mun baka alkausar to kaga nan ya- ka halarta masa da me ka dauki kalma ɗaya da kake ganin ta fi zama rikici ka fassara ta ko ɗaya ko biyu ka fassara su zuwa ga yaransa don ya fahimci ma'anarsu sannan sai kuma kai sharhi to a nan gurin ka samu riba biyu ka samu ribar ya san ɗaiɗaikun kalmomi kuma ya san me madalulul aya ayar a jimlatanta kuma ga abin da suke karantarwa to ina ga in za mu yi amfani da wannan wajen tafsiri zai taimaka sosai da sosai wato kokarin fassara ɗaiɗaikun kalmomin da suka fi zama baki a cikin aya a, da da bayanin da za a fahimce su sannan sai a bayar da kuma madalulul aya a madadin kawai ana ja inna lalle mu a tsaina mun baka a tsaina ka mun ba to kaga wannan ba zai ba da ma'ana ba shi yasa yawanci inda ake tafsiri irin wannan sai ga ana tafsiri mutane suna barci saboda su dama ba su dauka cewa sun je su fahimta ba a sun je wurin tafsiri don su samu lada eh tafsirin jalalai din nan ba an tafi jalalai ne kawai mutum ya je don ya samu lada ya shi dama bai je don ya- ya fahimci wani abu ba na'am وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية sai ce amma tarjuma ma'ana wuya kuwa wannan kan ta halatta a asalin hukuncin ta dan ma ta halatta li annaha la mahdura fiha dan babu wani abu na hani a cikin tarjuma al ma'anawiyya wa qad tajibu hina takunu wasilatan ila iblag al qur'ani wal islam li ghayri natiqina bil lughati al arabiyya akwai lokacin da tarjuma ma za ta zama wajibi idan ta zanto ita ce wasila ita ce hanyar isar da alqur'ani ko musulunci ga waɗanda ba sa jin harshen larabci kamar mu yanzu a nan gurin duk wanda ya zo sun yi darasin darasin alqur'ani da larabci to ai shi ma bai yi dan ya samu masu saurare ba dole sai dai ya yi shi da Hausa dan shine yaren da galibin mutane suke ji to nan gurin sai zanto fassara alqur'anin zuwa ga yaren mutane to ya zama wajibi to sai dai ba zai tarjama harfiya harfiya ba sai dai tarjama ma'anawiya eh لأن إبلاغ ذ- لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب isar da musulunci ya zama wajibi to kuma sai zanto ba sa jin larabci ashe yin amfani da yaran da za su ji dan a isar musu da shi din ya zama wajibi saboda ka'ida ce sananniya a shari'a ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib da abin da wajibi baya kowa sai da shi to shi kansa ya zama wajibi wato dai isar da alqur'ani ta wannan hanya na yaran da mutane suke ji ya zama wajibi da wannan ne ma waɗansu malamai suka ce ya zama wajibi kenan fassara hudubar juma'a ga waɗanda ba sa jin larabci dan amfanin hudubar juma'a isar musu da sakon da ya shafe su idan liman ya zo ya larabcin sa ya tafi kuma ya zanto kashi 90 da biyar cikin 100 ba sa ji to kaga ba wanda ya fahimci me aka cike to anan gurin dole a rika fassara tarj- a rika fassara wato huduba ta juma'a kenan dan mutane su rika fahimta ta salo guda biyu ko dai hanyar da waɗansu masallatai suke bi kamar a ce a fara tarjamawa kafin liman ya zo ko kuma shi kansa liman lokacin da yake yi da tarjamar da hudubar a hadin da akwai kamar mazhabin Abu Hanifa da suke ganin zaka iya hudubar ma gaba ɗaya da yaranka sai dai in ka tashi karanta nassi ka karanta shi da da larabcin sa sannan ka fassara saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati kaga ba za ka ce saboda Allah ta'ala ya ce ya waɗanda suka yi imani in kun tashi yin sallah ka ja ayar ita ma da la- da Hausa ba zai yi ba sai ka fara jan larabcin sa sannan ka fassara in hadisi ne shi ma ka karanta shi da larabcin sa sannan ka fassara ga kuma khutbatul haja wanda ka bude fas- a hudubar da ita to kaga a takaice dai baka tsire ta hudubar daga larabci ba akwai larabci a ciki to amma ka yi amfani da yaran mutanen ka dan ka isar musu da sako wannan duk malamai sun yarda da wannan na'am لكن يشترط لجواب ذلك شروط الأول ألا ت- ألا تجعل بدليل عن ألا القرآن تجعل بديلا ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه مم.
وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له wato sharadin da ya zai halatta maka a yi tarjama harfi a almanawiya shine dole sai da waɗannan sharuɗa sharadi na farko Allah tuja ala badilan an alquran kar a mai da wannan tarjaman ta zama ita ce a madadin alqurani ta yadda kawai idan muka zo a madadin mu rubuta fatiha kai tsaye sai mu rubuta fasarar ta da Hausa duka ya boye tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rahama mai jin kai mawallakin ranar sakamako kuma daga sama mu rubuta suratul fatiha ko muka yi wannan magana tamu da Hausa walace bai halatta ba dole a rubuta bakin gundarin bakin ayoyin sannan fassarar daga gefe ko kuma bakin daga sama fassarar daga ƙasa ka ja ayar da larabci sannan sai ka kawo fassarar ta da yaran ka din ka ja aya ta biyu ka ja fassarar ta ko kuma gefe da gefe kamar yadda tsarin buga waɗansu littattafan yake dole ka yi wannan وعلى هذا فلا بد ان يكتب القران باللغه العربيه دول اربط القران بالعربي والى جانبه هذه الترجمه a gefe kuma ga wannan tarjama din li takuna kat tafsir lahu sai ta zanto kawo fassara ne tafsiri ne to kaga anan gurin ya rage yaran da mutum zai amfani da shi lalle kar ya bi yare na fassara daidaikun kalmomi dai idan yawan nan bai halatta ba dole ya bi yare na fassara mai ma'anar da aya take nufi sawa'un zai ne da hausa zai da filatanci zai da komai ne dole ya yi wannan shi yasa ba abin da ke da wahala irin tarjama ka fassara wani littafi zuwa harshen Hausa to amma ana magana kan alqur'ani tunda shi yana da wadu khas magana ce ta Allah madaukakin sarki na'am الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تختفيه حسب السياق dole ya zanto wanda zai yi fassara din alimin bi mudallalatil alfas ya san abin da lafazza suke nunawa na ma'ana fil lughataini a cikin dukkan harsunan guda biyu al mutarjami minha wanda yake ciran ilimin daga cikinta wa ilaiha da kuma wanda yake fassara ilimin zuwa gare ta wa ma taktazihi da abin da kalmomin suke hukuntarwa hasba siyaq idan sun zo a cikin jerin zance dole ya zanto yana da zurfi a cikin larabci yana da zurfi a cikin hausa in zai fassara abin da yake larabci ne zuwa hausa in zai fassara hausa ne zuwa turanci dole ya zanto yana da zurfi a cikin hausa yana da zurfi a cikin turanci in larabci ne zuwa turanci dole ya san larabci ya san turanci cikakken sani ba wai sani na sama sama ba to kaga anan wurin yana daga cikin abin da yake mai mahimmancin gaske duk da dazu na faɗa dan in yi raha da mu cewa yaran mu ba yaran ilimi bane ba amma akwai rubuce-rubuce na hausa da dama waɗanda za su taimaka wa mutum sanin shi kan shi harshen hausa wani kan ga cewa "Ah, to yare na da aka haife ni da shi sai kuma na je na koya ba haka bane ba yaren ka da aka haife ka da shi zaka ji kana da bukatan ka koye shi saboda iya shi da yawa na iya baka daman yin amfani da shi wajen da'awa A- annabi Musa manzo ne fa guda an sauka masa da littafi a taurawa katabna lahu fil alwahi min kulli shay mau'izatan wa tafsilan li kulli shay amma tare da haka yake cewa wa akhi harun huwa afsahu minni lisan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun ga dan wa na haruna ya fi ni fasahan harshe a hada tare da shi don mu yi da'awa din tare kaga a wajen da'awa akwai bukatan harshe na fasaha to kuma yadda ka san yare to shine zaka iya ta fitowa nau'an ta zance yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo hankalin mai saurare to dan saboda haka kullum um, a matsayin mu na masu tafsiri guda biyun da sai muna lura su larabci muna bashi muhimmanci ma'rifatul uh, mufradat sannan ma'rifatul qawaid kullum muna ƙara ilimin ta hanyar bincike ta hanyar nazari ta hanyar littafi ta hanyar menene yana yana taimaka mutum sosai da sosai sannan kuma ita kanta hausa ta hanyar karanta rubuce-rubucen marubuta a cikin hausan ko sauraron waɗansu ƙwararru a cikin harshen hausan ko na makamancin haka mai dabara ko labarai ke ji a rediyo yana kokarin yana intikadin waɗansu kalmomi da yake jin ana amfani da su wadda ta daidai ya yabe ta wadda ba ta yi daidai ba ya ji ba ta yi masa daɗi ba wannan shine mutum kullum a kimtsa yake kenan a rayuwa ta ilimi kullum kana da abin da ake kira al'aqlun naqid wato kwakwalwa wadda take nakadin al'amura da yawa yan uwa idan sun ji an ce nakadi sukan dauka suka shine nakadi a'a annaqdu a cikin harshen larabci ko amma balaga abin da yake nufi shine tamyizul jayyid min ar-radi bambance abu mai kyau da mara kyau qul hadha jayyid wa barhin ala jawdatihi wa qul hadha batilun wa barhin ala butlanihi ce mana wannan abin kyakkyawa ne kawo hujjar da ta sa ya zama kyakkyawa ce mana wannan baya da kyau kuma kawo hujjar rashin kyawunsa wannan shine mai nakadi ashe mai nakadi ba wai kullum zai ce abu kaza baya da kyau kullum ya ta kwandamin ba haka waɗansu kananan masu bincike a fagen ilimi suke dauka musamman kuma yan boko sai su dauka wannan shine nakali shine academic talent kawai a faɗa abu ka rushe wannan turawa ne suka mana wayo suka samu wannan a matsayin shine ilimi dan su dawo kilar da mu baya a shi so ake idan ka ce wannan abin mai kyau ne ka gamsar da duniya me dalilan ka ne da ya zama mai kyau idan ka ce baya da kyau ko me dalilan ka na zaman sa mara kyau wannan shine nakali ko da a cikin ilimin balaga haka yake to kuma haka yake so musulmi ya zama baya karban al'amura kawai dan titi ya masa ibla'in sa yaga ana yi a garin su sai ya nemi dalili me yasa zan karbi kaza ko me yasa zan ki kaza ina fata an fahimta to da kyau
الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمول عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه abu na uku shine mutum ya kasance ya san lafuzza na shari'a bayan ka san lafuzza da suke a larabci kuma ka san yadda suke a shari'ance dan ba kowace kalma ce da take da larabci qur'ani yazo da ita kuma zaka fassara ta da larabcin ta ba dole akwai kalmomin suna da ma'ani shar'iyya sallah zaka fassara ta da ma'anar ta shari'a sai ba in ka samu dalili da ya kautar da kai zuwa da zuwa ma'ana ta lugha kamar yadda muka yi bayani jiya haka zakka haka duk inda azumi yazo zaka fassara shi da ma'anarsa ta shari'a sai fa in ka samu dalilin da ya nuna a'a anan fa ba a nufin ma'anarsa ta shari'a ta lugha ake nufi to wannan yana da matukar muhimmanci ganewa tsakanin al-ma'ani ash-shar'iyya wal ma'ani al-lughawiyya to mutum ya zanto ya san ma'anoni na shari'a sai ya tike da cewa ba kuma za a karbi tarjama ba ta alqur'ani illa min ma'amunin alaiha sai ga wanda yake an amince da shi akai bi haythu yakunu musliman mustaqiman fi dinihi sai da zai zanto musulmi wanda yake tsaye akan addininsa ba mai sakaci da addini ba to shine in yi tarjama sai a karba dai idan za a karba daga wajen wanda yake ba mustaqimi ba to zai rika fassara abin da ya ga dama gurgudan son zuciyarsa to kaga wannan bai zama amintacce ba wanda za a karbi tarjama su kenan ina fata an fahimta shi yasa matsaba ta fahad da suke fassara alqur'anai da ake yi cikin yaruka da duk wanda ya je fassara qur'ani da ransa ya kawo sai a buga to sai aka yi ta samun kurakurai da dama wanda masu yaran sai su ce ai wuri kaza wannan mai fassaran ya ce kaza ko ba haka yake ba a yaran ko ba haka yake a kaza ba to daga nan gurin sai suka rinka yan kwamitoci ba ma sa fassara kowane kowane fassara da aka wa alkur'ani da wani yare har sai sun nemi masana wannan yaran kuma wanda sun yarda da su cewa sun san kuma addinin musulunci su zo su yi bitan duk abin da aka fassara din nan gaba daya su rubuta musu gyare-gyare da suke gani sannan su التفسير من الصحابة اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فلنترجم فل- فلنترجم فلنترجم فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم wannan kawai makasudin sa ya ambata ma waɗansu da suka shahara da yin tafsiri a cikin sahabbai kamar kulafa'ur rashidun da kuma waɗanda aka ambata bayan su sannan da waɗansu kaɗan daga cikin tabi'ai kamar yadda zai bayana su nan gaba to amma zai tarjama su a takaice ma'ana kowanne ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa a takaice wannan zamu bi shi kawai tunda ba ta ka'ida bace ba ta ilimi kawai zaka karanta mana shi
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو التراب wannan na nuna ashe ya halatta mutum ya yi alkuniya biyu a ce maka abu fulan kuma da kuma abu fulan in guda biyun gare ka ya halatta kuma ka rike guda ɗaya din kawai gashi ana kiransa abul hasan kuma ana ce masa abu turam sannan shine farko wanda ya imani cikin zurriyar gidan annabi wato cikin alul bait kenan ka ganin wani awwaliyya dan sa hal hiya awwaliyatun mutlaqa am muqayyada muqayyada amma awwalu man amana ala wajhi al-itlaq shine wa ala wajhi al-itlaq
أبو بكر أبو بكر Khadija ba ta riga Abu Bakar ba. Khadija ta riga Abu Bakar. Khadija ta riga ta riga Abu Bakar. Ai mijinta ne ta karɓe shi ne ma'ana tana jin tausayin sa ma'ana ba irin shi. Wanda ta yi ne Ibrahim. Akwai wata magana da na gani ta bani sha'awa. da wani malami ya kawo ta yace shi yana ganin ma da Abubakar da Khadija duk ba su ne farkon wanda ya fara imani ba wanda ya fara imani shine warakatu bin nawfal amma ko da waraka bai riga Khadija ba don Khadija ta nuna ta yi imani da ta ce kalla wallahi la yukhziyaka Allahu abadan innaka latasilur rahim wa taf'alu kaza wa taf'alu kaza ta kidi daga ababan da yake yi kafin ma ta je da shi wajen waraka da amma malam da wannan kalmar za a shiga musulunci ba a shiga musulunci da shahada mana amma lokacin da aka je wajen waraka ibn nawfal kaga sai ce zalikan namusul ladhi nazzala Allahu ala Musa ya laita ne akuna hayya laita ne fi hajaza'a iz yukhrijuka qaumuk yace ina ma zan zama ina matashi lokacin da mutanen ka za su kore ka ina ma ina da rai wannan shine hujjar da wadansu suke cewa kina ya imani da shi a karrabi nubuwati tunda ya yadda cewa za a kore shi kuma ya yadda cewa mala'ikan da zo wajen su shine dawo mala'ikan da ya je wajen annabi Musa to wannan ita ce hujja wanda suke ganin cewa shine ya fara imani ala kulli halin masala ce khilafiya tana bukatar wasa kokolwa da nazari da kallon nusus na sira amma dai cikin dan zuriyar gidan annabi dai wanda ya fara imani cikin ahlul baiti shine wato cikin dangin sa shine ali bin abi talib na'am ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها وكان صاحب اللواء في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وكان له وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفتان النواسب الذين نسبوا له, نسبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه والروافض الذين بالغوا فيما زعموا من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وبعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند التأمل من المثالب wato Ali bin Abi Talib yana da wannan falala daga cikin falalarsa shine ya zama shine ke rike da tuta a waɗansu yakoki da dama da annabi fita sannan kuma dukkan yakoki da annabi je ya je in banda yakin Tabuka annabi ya bar shi a gida dan ya zama halifansa a gida yace amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di ba ka san ka zame min kamar yadda haruna ya zame wa annabi musa ma'ana annabi musa da zai tafi munajati yace da dan uwansa haruna ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabil mufsidin wato ka zama halifa na a cikin mutane na to wannan in shi'a suna kafa hujja da wannan gabar wajen cewa ali ne ya fi cancanta ya zama khalifatu rasulillah li'annahu kana khalifatahu ama tabuk ya zama shine halifansa a shekarar tabuk shine malamai suka ce a nan gurin khilafa din da ali yawa manzon Allah khilafa ce muqayyada ba khilafa ce mutlaka ba ta kasance kadai a gazar tabuk banda wannan bai taba zama kuma halifansa ba a waɗansu yakokin ai kuma annabi ya ajiye wani akwai ma tafiyar da zai yi ajiye abdullahi bin ummu maktum a gida me yasa shi bai da aure ya zama halifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina ba ta fahimta wannan da annabi ya sun yi ɗaiɗaiku daban-daban sun zamanto kulafa uku fil madina ba da an kharaja minha lissafar waɗanda yake mutum biyu suka halaka ta hanyar Ali bin Abi Talib ma'ana ta in ma dai waɗansu saboda san shi waɗansu kuma saboda ke shi annawasib kungiya ce daga cikin khawarij asalin su an kira su annawasib saboda me saboda nasabu lahul adawa wato sun sanya adawa da kiyayya ga Ali bin Abi Talib har suna kokarin bice dukkan wata falala da suka yana da ita to su saboda kiyayyar da suke wa Ali bin Abi Talib ne sai suka halaka daga nan sai ar-rawafid الروافض su kuma sune yan shi'a su kuma balagu fi ma za'amuhu min hubbi tsananin so da suka nuna game da shi shi ya halakar da su wa ahdathu lahum min al-manaqib allati wada'uha ma huwa fi ginan anhu har ma suka take kiro karerai a matsayin falala da suke jingina masa irin abin da ya wadatu ga barin wannan karerai dan suna cewa yana daga cikin falalan Ali bin Abi Talib wato ya taɓa yin nafila raka'a dubu biyu tsakanin magariba zuwa isha'i shine ibn tabiya yace kaga sun zage shi ba su sani ba tunda jahilai ne ah mutumin da zai nafila raka'a dubu biyu tsakanin magariba zuwa isha'i ya ruku inta da sujada sai ki kaga ba sallah ba ibn tabiya cikin min hajji sunna ce to gashi wani ya zo sallah annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli saboda bai rubuta cikakken ruku'i ba babu yanda za ka iya nafila raka'a dubu biyu tsakanin magariba da isha'i ya zanto kai cikakken ruku'i da sujada kaga da haka dai wajen yaben shi sai abin nan sai su yi maganganu waɗanda ba su dace ba sai ta kirkiro hadisai na ƙarya da su kaga akwai kalmomin da asalin shi'a ne suka faɗe su ko kuma hadisai na ƙarya da suka kirkiro suka jingina sai ga amma sun yaɗu har wajen waɗansu marubuta da yawa zaka ji marubuta ko wani lokaci masu wa'azi idan suka faɗa aliyu sai su ce karrama Allahu wajahu aliyu karrama Allahu wajahu ita kanta wannan kalmar bid'a ce su shi'a su suka kirkiro ta hikimar kirkiro ta wai suna so su nuna falalan aliyu cewa duk cikin sahabbai shine wanda bai taɓa yin bauta ga gunki ba saboda shi ya musulunta yana yaro karami ma bai fara bauta din ba ballan sana'a ce ya taɓa yin daga gunki sabanin su Abubakar da Umar wanda dukkan sun zama manya bayan sun bauta gumaka daga baya suka musulunta to wannan sai su mayar da shi ɗaya daga cikin abin da ke nuna fifikon shi akan sauran sahabbai kun fahimci daga bar magana take tarihi shi ne ibn Taymiyyah yake cewa mutumin da dai ya musulunta an ce yana shekara goma ko yana shekara sha biyu to wane ne ya bi tarihin yaro ɗin shekara tun da yake shekara biyar har kai shekara goma sha biyu cewa bai taɓa zuwa bautar gunki da shi ba ko ya taɓa zuwa ya ce duk wanda ya faɗo na ba a wannan lokacin sai dai ya karya ko ya gina bisa ga zato amma ba bisa ga yaƙini ba sannan waye ke ce maka dan mutum ya taɓa yin bautar gunki daga baya ya zo ya tuba shikenan wanda bai taɓa yin bauta ba ya fi shi falala da akwai malaman da suke ganin wanda ya abu ya tuba ya fi falala sama da wanda bai taɓa yi ba don tun da ya yi shi ma'ana ya san daɗin abin in ma yana da daɗi amma tsoron Allah ya sa ya nisanci abin to kaga fa falala shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina sannan ya kawo almutatahirin daga karshe ba fara ambatan mutatahirin ba sai aka an fara ambatan tawwabina sannan wajen ta'ibatin abidatin sa'ihatin sa'ibatin sai da aka bada ta'ibatin sannan a ce me abidatin gashi ko abidatin din da su za a fara ambato ina fata an fahimta to saboda kaga wannan kenan sannan cewa wai annabi ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi ali kuma shine kofar birnin ibnu taymiya ya ce sun wannan dai ƙarya ce ga nasin shari'a kuma ƙarya ce ga abin da shine hakikanin abin da ya faru dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko shakka babu shine madinatul ilmi amma laysa aliyun huwa babuha wahdahu bal sahaba kulluhum huwa hum abwabu tilkal madina sahabbai gaba ɗaya sune kofofin wannan birnin ko ba haka ba wato birnin ba kofa ɗaya gare shi ba kofofi ne da yawa sai ta kawo hadisan da al'umma suna buƙatar su saboda shigar su a babuka daban-daban wanda duka daga cikin su ba wanda Ali bin Abi Talib ya rubuta yace wani hadisi ne a duniya yafi hadisin innamal a'malu binniyati shuhura babu yace amma Ali bai rubuta shi ba Umar ya rubuta shi daga bakin manzo Allah yace wani hadisi ne yafi muhimmanci irin hadisin al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutashabihat sai annabi Umar ibn Bashir ya rawaito shi Ali bai rawaito shi ba wani hadisi ne irin hadisin Umar sanu qatalan nasu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Abdullah bin Umar rawaito shi Ali bin Abi Talib bai rawaito shi ba man hadasa bi amrina hadha ma laysa minhu Aisha ta rawaito shi Ali bin Abi Talib bai rawaito shi ba addinun nasiha Abu Rukayya ne Tamimu da Dari ya rawaito shi Ali bin yayi ta kawo hadisai waɗanda shuhuransu ta kai shuhuran rana da wata wanda Ali bin Abi Talib bai samu falalin shi roito shi ba sauran sahabbai ne ce to idan ka ce fa kofar guda ɗaya ce duk wannan hadisi in sai mu ajiye su sai su fito ta wancan kofar a ibn tabiya yayi ilzabi sosai da sosai a cikin littafin min hajji sunnatun nabawiyya fi naqd kalami shi'a wal qadariyya littafi ne mai kima sosai da sosai to ci gaba ishtahara اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل كذا بليل أو نهار وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا السبت عن علي لم نعدل به وروي عنه أنه قال ما أخذت من التفسير ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان أحد أهل
نعم كان أحد أهل كان أحد أهل الشورى الذين رشاهم عمر رضي الله عنه للتعيين الخليفة فعرضها علي عليه عبد, عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه
Ali bin Abi Talib ya shahara da da jarunta da kuma zaka'i kaifin hankali kenan har ya zanto wato Umar dan Khattab yana neman tsari cewa ya ubangiji karka jarrabe mu da wata mu'udila lokacin da Abul Hasan baya nan abin da ake nufi da wata mu'udila wato wata mas'ala mai wahalar warwarewa ta fuskar fatawa yana cewa ya ubangiji karka jarrabe mu da dukkan wata mas'ala ta fatawa mai rikici yayin da Aliyu baya nan ma'ana dan ya zama kamar wato marji'i a wurin Umar dan Khattab wajen wadansu al'amura na fatawa masu rikici har kuma yana daga cikin misali da malaman nahawu suke yi qadiyatun wala aba hasadillah sai ga ga wata matsala ta zo kuma ari bayan ma'ana ana nufin dai ya kai matuƙa wajen ijtihadi ga kuma irin abin da yake faɗawa ku tambaye ni ku tambaye ni game da littafin Allah ba wata aya face na san inda ta sauka da dare ne ko da rana ga kuma Abdullahi dan Abdullah cewa idan har riwaya ta zo mana daga Aliyu to ba mu ma kwatanta ta da wata shikenan magana ta kare wannan dai nan fadalarsa gashi ya zama shine ɗaya daga cikin kwamitin shura da Umar dan Khattab ya kafa dan cewa su zabi shugaba a bayansa yana cikin mutum shida na ahlus shura da Umar dan Khattab ya zabe su abinda wannan ke nuna mana wato babu gaba tsakanin ahlul bait da sauran sahabbai Umar dan Khattab da baya san Aliyu ya sashi ɗaya daga cikin memba na kwamitin shura da bane sashi ba shi ma kuma da yana gaba da Umar da zai dai karba karbarsa ya nuna yayi ikirari da shugabancin Umar dan da bai da shugabancin sa ba zai karba sannan kuma inda mulki ne a gaban shi ana ciki fa Abdurrahman bin Auf yace mu nada kai kiyata sai kawo sharuɗan da ya san ba za a yi sharuɗan ba da ya karshe ya daga hannun Usman yace ni na yi wa Usman mubaya a nada shi sannan suka yadda su kuma sauran kwamitin kaga duk wannan yana sahabbai wato ba wai mutane ne masu son shugabanci ko rikici ba irin da su shiya za su ta kawo wato maganganu waɗanda suke ba sahihai ba na'am
ثانيا عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد وتولى لك تاكد مسا عبد الله ابن أم عبد أما دين عبد الله بن مسعود وتوانا كان دين نشر كما هي في السكينة نعم تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بدعا وسبعين سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام innaka la gulamun muallam innaka la gulamun muallam wato lalle kai matashi ne mai ilimi ko wanda aka yi masa baiwa ta ilimi muallam kenan wanda aka yi wa baiwa ta ilimi manzo Allah ba da shaida kansa da wannan na'am وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد alghaddu cikin abu shine tsantsarsa wanda ba garwaya shi da wani abu ba wanda yake son ya karanta alqur'ani yadda yake ba bai garwaye da wani kuskure ba tsantsarsa to ya karanta ya koye shi a bakin ibn umma abdu wato abdullahi dan mas'ud kenan na'am wa fi sahih al-bukhari anna anna ibn anna ibn mas'ud radiyallahu anhu qala لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزل أين نزلت ولا أنزلت آية في من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه wannan dira daga cikin falalarsa sai dai malamai suka ce kila wani wanda bai fahimta ba ya dai karanta wannan maganganun nashi zai ga cewa kamar yayi tazkiyatun nafs Allah kuma ya ce fala tazku anfusakum ya ce ni dinnan yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa ilimi cikin sahabbai to amma ya yi ta'abiri mai kyau da ya ce inni min a'alamihim bai ce ba inni a'alamuhum da ya ce inni a'alamuhum dun na fi su amma ina cikin waɗanda yan an tashi nuna waɗanda suka fito ina cikin waɗanda suka fi din ma'ana ka ga nuna wanda suke da fifikon ilimi suna da yawa shi dai yana cikin su ba kuma shi ne ya fi sauran ba to da haka suka ce wannan ba wai yana nuna haka bane dan ya tsarkake kansa ba wa inna ma yaqulu zalika tahaddusan bi ni'matillah yana fada ne dan ya labarta mutane ni'mar da Allah masa kuma Allah ce amma bi ni'mati rabbika fahaddis dai kenan sannan kuma yana yin haka dan ya tallata kansa ga waɗanda suka zo baya su zo wurin su koyi karatu saboda mutum ne mai himmar karantarwa da yada musulunci domin ba wai ya faɗa bane wannan tsakanin shi da sahabbai ya faɗa ne tsakanin shi da tabi'ai wanda duk ya fi su faɗa tunda an yi ijma'in kowane ɗaya cikin sahabbai ya fi dukkan tabi'ai falala gaba ɗayan su ba wannan tabi da za a samu a ce ya daidai da wani sahabi na'am wa kana mimma kuma yana nuna muhimmancin ilimi tun da yake cewa duk daga abin da ya sani amma inda zai samu labarin wani malami a wani gari wanda ya fi san littafin Allah kuma ya zanto cewa raƙuma suna isa garin yace la rakibtu ilai da na hau kuma na tafi garin wato dai kenan wannan yana zaburar da mu wajen neman ilimi kar garin da malamin yake mana nisa mutukar muna son mu je mu yi karatu na'am